أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وما سسورارمو ta gidan rediyon iza'atul huda da yake nan a da magaram jamhuriyar nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci bayan godewa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba daya da kuma da fi su akan tafarki na gari da alayensa da kuma da fi su akan tafarki na gari har zuwa ranar karshe muna gabatar da wato darussa mun fara akan wani maudu'i mai faɗi daga cikin maudu'an da ya kamata a ce 'yan uwa musulmi suna yawan taɓo wannan ɓangaren shi ma wato ɓangaren ƙadayar alimin islami al-mu'asira wasu ƙadiyoyi da matsaloli da suka shafi duniyar musulmi a yau ko duniyar mu ta yau mun tattauna kan wannan maudu'i a wurare daban-daban kuma mun tattauna matsaloli daban-daban yau kuma gashi Allah ya kawo a gidan wannan rido za mu tattauna akan wata wato matsala ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi don ruguza ƙasashen musulmai wannan kuma za mu tattauna ne akan ƙadiyya na wani makirci da wani abu da aka bullo da shi don yakar addinin musulunci da wani sabon salo insha Allah rabbul alamin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya.
Allahumma amin insha Allah. A karmakallah kenan muna da buƙatar amana shin hoda bisa kan ma'anar duniyar musulmi a yau.
To, in an ce duniyar musulmi a yau kamar kowane zamani, kowane lokaci yana da nashi ƙalubale. Ma'ana yanzu idan muka koma shekara hamsin da suka wuce. akwai nau'i nau'i misali na sutura wanda mutanen can wancan lokacin suka sa a yanzu ba su ake sawa ba a wancan lokacin sai dan birni yake sa irin waɗannan ababen yanzu kuma sai dai ba ƙauye ko ƙauyenci ko kayan ma babu su a yanzu motocin da ake hawa a shekara hamsin da suka wuce ko ɗari a yanzu sai dai a ɗauke su abin tarihi ko ba haka ba nan da shekara goma zuwa ashirin idan muka koma baya salula ma da ta cika duniya su whatsapp su facebook ababe ne waɗanda babu su yanzu kuma gashi nan sun zan ruwan dare game duniya kenan abinda muke son mu ce shine cewa kowane zamani kowane lokaci yana da wasu ababe wasu ƙalubale da yake ɗauke da su masu canza salo kuma dole na a matsayinmu na al'umma ɗaya daga cikin al'ummomin da ke rayuwa bisa doron ƙasa al'ummarmu ta musulmi dole na mu ga wace rawa za mu taka wani gudunmuwa za mu kawo ya za mu tashi tsaye mu faɗagarkar da al'ummarmu kuma al'ummarmu dama ita ce Allah ya zaɓa ta jagoranci al'ummomi na duniya gaba ɗai ya aka yi al'amari ya canza muna. domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mummuni al'umma mafi alkhairi daga cikin al'ummin duniya gaba ɗaya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to tunda mu ne mafi alkhairi kuma mu aka ce mu kira wasu mu aka kira mu jagoranci waɗansu to sai al'amarin ya juye ya rikida mu da ya kamata a ja mu ne ake ja da malam zai fassara mana wannan ayar na'am kuntum khairu ummatin kuntum waɗansu malamai suka ce antum aina domin fi'ili na kana yana ɗaukar ma'anoni daban-daban kenan ne an ka ce kun kasance khaira ummatin ukhrijat linnas to a ina kun ka kasance tun da yanzu ne kuke lokacin da ma ayat ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da sahabbansa to an ka ce kuntum kun kasance kenan kaman ma babu ku kenan kun gabata sai waɗansu malamai sun ce nan kana cikin uslubin larabci an kawo ta ne don a ƙarfafa ma'ana ibn malik ya ce wa qad tuzadu kana fi hashwin tuzadu kana ana ƙara kana wato don ta'akidi ba wai ana nufin cewa alqur'ani akwai abin da aka ƙara ba waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat nas ay kuntum fi ilmi llahi ta'ala ko ko kuntum fil lawhil mahfuz Allahu akbar kun kasance tun a lauhil mahfuz Allah ya rubuta muku wannan Allah ya san da wannan Allahu akbar kun kasance al'umma ukhri khairu ummatin mafi alkhairin al'umma ukhrijat linnas wadda aka fitar daga cikin mutane to anan zan ja hankalin ɗaliban ilmi saboda akwai matsaloli musamman wajen fahimtar nassi ana buƙatar mu fahimci waɗannan ababen an ce mu ne mafi alkhairin al'umma to kuma wani sai zo ya ce a ai alqur'ani ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin na fifita ku akan alamina talikai to kaga Sai ce nan kamar akwai tokar warwara yawwa tadarubul umumaini kenan ta'arudul umumaini wanga amne annas alalamin amne Allahu akbar to ya za mu yi kuma duk alkur'anin ne kaga idan ɗalibin ilimi bai san irin waɗannan shubohin ba daɗa ya shiga aiki dole sai ya koma bincike sai ya tambayi malamai to amma in ya sani kaga ba a buƙatar yanzu sai ya ba da amsa kuma ya ƙara ci gaba da bincike Mm.
waɗansu daga cikin malamai suka ce da an ka ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas lalle amni sai suka ce da kuma an ka ce wa anni faddaltukum ala alamin bani isra'ila kenan sannan kuma annabi Musa ya ce ya qaumi fkuru ni'matallahi alaikum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin to kaga alalamin shi ma talakai ne to waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa shine cewa da aka yi magana wa anni faddaltukum ala alalamin a wannan lokacin babu al'umma annabi Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sai a yi taƙayyidin shi da al'umma ta zamaninsu Allahu akbar
kenan mu ba mu shigo ciki ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a da an ka ce al'alami na da wanda ya zo da wanda bai zo ba aido Allah ya san shi kenan dai al'alami na ya shafi hannu to nan ya za a yi mu kuma an ce kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas to idan aka samu dalilai kamar ana ganin sun ci karo da juna a zahiri sai a fito waje sai a nemi adilla kharijiyya na'am dalilai na waje waɗanda za su ba da damar a gane ina na aka dusa sai waɗansu ka ce to su bani isra'ila idan an ka hankalta mai yawan annabawan da aka ba su da waɗansu abubuwa da aka ba su to mu ba ba musu ba an ba su almannu wassalwa shine an ba su yawan annabawa to duk a duniya ba wata al'ummar da ta samu annabawa masu yawa kamar bani Isra'il kamar bani isra'ila ba wanda sun ka samu ni'imomi da lele irin wanda ake yi wanda a yadda Allah lera su irin bani isra'ila waɗansu malamai suka ce a'a kai nan wa anni faddaltukum afdaliya ce ba na zancen an bada abinci ba ko ko yawan annabawa kawai can amune na amune amma mu ne mafi alkhairin al'umma mun fi su saboda adilla kharijiyya dalilansu kuma eh, su bani isra'ila sun kace sami'na wa asaina ita ko al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kace sami'na wa ata'na amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na suka ce kuma su bani isra'ila an ce su je su yi yaƙi suka ce ma annabi musa izhab anta wa rabbuka Faqatila.
faqatila su ko sahabbai suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tayi tare da ubangijinka mu muna tare da ku zamu yi yaƙi Allahu akbar kenan idan aka hankalta ma wannan mu an bamu alqur'ani su ko basu da alqur'ani shi ko alqur'ani shine babban fayin littafin Allah Kwarai.
an bamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in su kuma an basu annabi Musa duk da yake shi bayanar cikin ulul azmi na rusul kenan an ka hankalta ma wannan kuma su an ce musu su yi umarni da abu kaga mu an ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas sai aka ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar su kuma Allah ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu Allahu akbar to kenan kaga ashe da waɗannan adilla kharijiyya
ma'ana ta gudu yawa za mu rinjayar da wani bangare akan wani bangare Barakallahu.
abu na ƙarshe kafin uh, mu shiga cikin maudu'in mu gadangadan Ayo.
tunda ba shine maudu'in mu ba shimfiɗa ce muke yi shine cewa nan da anka ce kuntum khaira umma kalima ta umma tana ɗaukar ma'anoni daban-daban wanda abin da ya sani kawo wannan saboda ɗalibin ilimi kada ya zo ya iske kalima kullun cikin nassi na alkur'ani mai girma ya dinga ba ta ma'ana guda ba dalla ko cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ko a shari'a yazo ya bata ma'ana daya sai lamari yazo ya rikici me nake nufi kalma ta umma cikin alqur'ani wadansu malamai suka ce tana ma da ma'ana hudu wadansu malamai suka ce tana ma da ma'ana biyar to kaga in kullun ka zo ka fassara ta da waccan ma'ana daya kaga zaka yi zaka tafka banna a cikin alqur'ani kinan larabci shi kadai bai isa ka gane shari'a sai ka koyi karatu sai ka san ka yi karatun shari'a kuma ka san mustalahat na shari'a misali kalima ta umma tana nuna jama'a mai yawa at-ta'ifa minan nas Mm, kamar nan da anka ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ay umma al-jama'a mm, sannan kuma kalima ta umma wani lokaci cikin alqur'ani tana nufin al-imam alladhi yuqtada bih mm.
shugaba wanda ake koyi da shi Allah ya ce inna ibrahima Kana kana umma.
ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen Allahu akbar sannan kalima ta umma waɗansu mal- malamai suka ce tana zukwa da ma'ana ta burhatan minas zaman Mm, burha kamar wani ɗan lokaci ba'un da ra'un da ha babba da ta'un ta marbuɗiya na'am
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu Allah kenan idan muka jinkirta musu azaba ila ummatin ma'dudatin ba zuwa wata al'umma ba zuwa wani lokaci ake nufi anan Allahu akbar وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة Allahu akbar ya tuna bayan wani ɗan lokaci kaga in ka zo kana kace bayan wata al'umma kaga lamari ya ɓaci gaskiya sannan kalima ta umma in ji malamai tana zakkuwa bi ma'ana ash-shari'a ko al-i'tiqad hanya wadda mutane suke akan ta ko shari'a Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun kaga sun ce mun iske iyayenmu akan wani tsari akan wata aqida ko ba haka ba akan wata shari'a kuma mu za mu bi akan wannan zan kira zuwa ga mai harda alqur'ani kaga wa inna ala atharihim muhtadun da muqtadun to muhtadun shine na farko muqtadun shine na biyu to in kana son ka rike shi da kyau sai ka koma cikin suratul an'am fa bi hudahu muqtadi Allahu da huda an ka fara sana ka ta iqtadi nan ma muhtadun sannan ka ta muqtadun Allahu akbar ma'ana ta biyar waɗansu malamai sun tafi da ita wasu malamai suka ce a'a ba kamar hudu ɗin ne kawai Eh, wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma- wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi Illa- illa umamun amsalukum wasu suka ce nan umam ajnasun amsalukum wasu kuma suka ce a'a ka umamin amsalukum ake nufi to wannan dai ina ina kira zuwa ga ɗaliban ilmi yan uwana kada mu zo mu ɗauki alqur'ani dan mun san larabci kawai mu ce za mu fassara alqur'ani wani lokacin kalima tana da ma'anoni daban-daban Eh, ɗalibin ilmi idan yana son ya san wannan zai ɗauki kamar littafin al-mufradat fi gharib al-qur'an na imam al-asfahani da kuma al-wujuh wan nazair na imam ad-damaghani wallahu ta'ala alam barakallahu fikum to wani irin haske ake bamu dangance da ababen da suke ruguza al'umma To, mun tattaɓa wannan maudu'i a wurare daban-daban, mun kawo hanyoyin da ake bi a ruguza al'umma, ko ba haka ba, Eh, mun tattauna akan eh, nukta guda uku waɗanda ake wargaza al'umma, shi ne cewa eh, ya zamanto a rena jagora, ya zamanto ba wanda ake ma biyayya cikin al'umma. To kaga kenan al'umma ta zamanto kamar shi kenan duk al'ummar da kuma babu biyayya gare ta eh, cikin al'amarin da bai saba ma shari'a ba, babu al'umma. eh, a raina shugaba kowane irin shugaba ne ko na siyasa ko wanda ba na siyasa ba a raina uba a raina malami mai karantarwa a raina kowa da a takaice ba jagora kenan kowa abin da ya ga dama yake yi ba tsari kenan Eh, na biyu eh, a raina mai karantarwa at taqlil min sha'nil muallim ko al istighfaf bil muallim wal ilm duk wanda ya raina malami mai karantar da shi ko na addini ko ya raina malamin sa na boko kaga babu zance a samu karatu kware sannan kuma sai na uku shine tafkikul usar a yi kokari fami ko family ya zama to an sanya hatsaniya mata an ce musu nemi yancin su kada su yarda katon banza ya buge su wai miji ne ya katon banza to kaga kenan mace an ce ta yi rigima da mijinta idan ya zama toko babu biyayya to kaga ƴaƴan da za ta haifa su ma ba za su yi biyayya ga mahaifinsu ba kenan dai al'umma ta tarwace idan duka gidajen suka tarwace wannan mun yi bayani akan sa sannan muka kawo kuma waɗansu nukat da ake bi wajen ruguza al'umma wanda kuma mun tattauna akan su ɗazu ɗazu da muka yi karatu shine a yi amfani da wato rauni wariyar launi kamar ɗan adam yana da alaka da wani ta fuskar kabila da jini ko kuma ta fuskar ƙasa yanki ko kuma ta fuskar maslaha yantiri kasuwanci ko ta fuskar aƙida abinda suka yi imani da shi kaga ana amfani da waɗannan don saboda a ruguza ƙasashenmu da wanda suke fitowa su ce ya kamata kabila kaza ta yaki sauran kabiloli ko kuma yan aƙida kaza misali a basu ɗalibai mummunan aƙida a ce musu ya kamata su yi jihadi al'umma su ta kafirta kaga sai a yi amfani da wannan dama a zo a sa musulmi ya kashe ɗan uwansa musulmi ko kuma a yi amfani da maslaha a sai waɗansu 'yan kasuwa a sai waɗansu jagorori a basu kuɗi su yadda da abin da zai wargaza wato ƙasashensu ko kuma matsayinka da kujerarka su zamanto hanya ce ta arguza al'ummarka ka zauna ka ji daɗi su kuma su ruguza al'ummarka kai an baka daɗi da kai da yan uwanka da magoya bayan ka kawai sannan kuma abu na hudu bayan wannan mun faɗa akwai maslaha akwai kuma ƙida da suke amfani da ita akwai kuma ɓangaranci na yanki a ce wannan jiha ta balle shikenan kaga sudan sun raba ta biyu haka ne suka balle kasashe china kuma da ita da taiwan suna na suna taimakon taiwan saboda kada taiwan ta zama to haɗe china ta zama ta ƙara samun ci gaba kaga rasha suna ta ƙoƙarin saka fitina tsakanin ta da ukraine kar ta zauna lafiya ta yi ƙarfi amma su suna can sun haɗa kansu sun yi union european ka gani al-ittihadul eurobi sannan kuma sun yi wato wilayatul muttahida al-amrikiya nations unies de l'amérique su suna da uni sun yi uni an gane ko sun haɗa kansu mu kuma kullum suna ta ƙoƙarin tarwatsa mu ɗaya bayan ɗaya to waɗannan dai ababe ne waɗanda ake bi don saboda a tarwatsa kowace irin wato al'umma to a yau abinda za mu ɗora a kan shi yanzu yanzu za mu ɗora a kan wani makirci da ake ƙullawa sai a kawo shi a ƙasashen musulmai don saboda a samu dalilin ta da hargitsi da dalilin samun gindin zama a cikin ƙasashen musulmai shine qadiyya ta al-irhab
me ma'ana kalmata al-irhab al-irhab kalima ce wadda ta samu asali daga ar-rahbu ana cewa ar-rahabu an gane ko ko kuma ar-rahbu ai maha'un sukuni ko an yi maha babba fatha ko an yi musu sukuni duka tana nufin kalma ce ta samo asali daga tsoro shi yasa a cikin kiristanci akwai ruhbaniya ma'ana wai tsoron Allah ya kai mutum har baya cin abinci mai kyau baya yin aure mace ko namiji wanda shine karshe Allah ce wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah wannan kuma sun kirkira ne ba shi cikin addinin kuma shi yasa ja musu matsala in kaga matan da suka ki aure karshe suka shiga zina ko ma digo sannan kuma mazajen da an kace le pair waɗanda ba su aure karshe suka shiga luwaɗi ko zina a fakaice to almuhimmu dai wannan kalima ta samo asali daga tsoro ne shi yasa Allah ce ma annabi Musa wadmum ilayka janahaka min ar-rahb idan muka duba kuma cikin suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم كاga turhibuna a wata qira'a turhibuna bihi wato turhibuna daga arhaba yurhibu irhaban shi ko turhibuna daga rahaba yurhibu tarhiban shine tsoratarwa ko sanya tsoro to shine asalin wannan kalima in muka diba kuma su a wajen su suna kiran shi terrorism ko terrorism da english to amma asalin ta kalima ce wadda sun dauko ta ne daga terror a cikin yare na mutanen girka domin idan muka dibi yarurrukan turai na yanzu an gane ko latin to asalin shi daga wannan yare na girka galibi suka samu yarurrukan su shi yasa tun da su suna cewa terror daga nan sai su sun ka ɗauko turawan fara sun ka ce terrorism su ko turawan ingilis sun ka ce terrorism an gane ko daga nan kuma in ka diba yaren italiyanci da shi na espanyol duk galibin su daga wancan asalin yaren girka ne don wannan lokacin ci gaban turai wato kasar girka ita ce gaba game da ci gaba to kenan wannan shine asalin kalimar shine sanya tsoro a cikin zuciya ina fata an fahimta na insha Allah to shi sanya tsoro makami ne tsoro babban makami ne wanda wani lokacin ya fi makami wanda ake halbawa
waɗansu dalilai suke sanya sanya ah, tsoro eh, ga 'yan adam ko ga al'umma to abin da yake sanya tsoro akwai dalilai daban-daban an gane ko akwai lokacin da mutum ya ga abin da yake tsoro zai tayar masa da hankali akwai al'asbab wato alhissiyya akwai al'asbab alma'anawiyya na ya an ce al'asbab alhissiyya abin da ake gani da ido misali kaga bindiga ana ganin bindiga kuma ana halbata kenan dai a takaice makamin da ake kerawa hanya ce ta mi saka tsoro a cikin jiki- a- a- ga dan adam shi yasa jami'an tsaro da sun yawa ga wuri yanzu na kana ganin hankalin mutane ya tashi ya tashi daga ciki eh, al'asbabul hissiya akwai kamar wasu abubuwa waɗanda suke zahi- saurin hallaka ɗan adam kamar wuta gobara yanzu da an ga wuta ta tashi ga wuri yanzu hankalin mutane yana tashi domin ana ganin mutuwa tana kusa kwarai da gaske akwai dabbobi waɗanda suke les animaux sauvages zaka ga yanzu kamar zaki in an ji gumsarsa ko an gan shi ga wuri ko wata dabba da take kashe ɗan adam ko maciji kaga abubuwa ne masu bada tsoro akwai al'asbabul ma'anawiyya sabubba waɗanda suke ba a ganin su misali kafirce ma Allah duk mutumin da yake kafiri to yana cikin tsoro ko akwai dalili dalili kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin kissa ta Ibrahim a cikin suratul an'am yake ce annabi Ibrahim yake cewa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana Allahu akbar fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun Allah.
alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun kaga alladhina amanu eh, malam da za ka kuma na ayatun daga farko ayatun daga farko Eh.
da al'umma su fahimta sosai to ba matsala annabi ibrahim yana tattauna da mutanensa Aina.
suna bashi tsoro suna nuna mai kaza dawa in kana kan gaskiya dole za a yi maka barazana kwarai sai ce wa kaifa akhafu ma ashraktum ya za a yi in yi tsoron abin da kuke shirka da su waɗanda kuke tare da su gumakanku da sauran abubuwan wala ta khafuna annakum ashraktum billah ku kuma ba ku ji tsoron kun yi shirka da Allah ba gumakanku la tanfa'u wala tadur ba sa amfanar da ku da komai ba sa jawo muku da amfani kuma su itun kuɗi muku ni sharri amma ku ba ku tsoron Allah wanda alwahidu alqaharu alqadiru alqadiru almuqtadir alaziz wanda shi ne yake da sifofi na kamala da sunaye na kamala mai cikakken karfi shi ba ku ji tsoron shi ba kenan ya za a ji in tsoron allolinku wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana abinda Allah bai sakar da hukunci akan sa ba ba wai nan sifa ce kashifa dan nan ba ana nufin ba akwai shirkar da Allah ya saukar da wani dalili akan ta a'a ba wata shirka wadda Allah ya saukar da dalili sifa ce kashifa wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi kaga duk wanda ya ya kira wani Allah nan kira na ibada kenan la burhana lahu bihi an kace bai da hujja a to ai ba wanda zai kiran wani wanda ba Allah bai da mutuwa da hujja kwarai da gaske ko shi na da hujja hujja ce batila والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم Allahu akbar ya ce to fa ayyul fariƙaini nan wace jama'a cikin jama'an nan guda biyu a haƙƙo bil amni ta fi cancanta ta samu aminci da natsuwa in kuntum ta alamuna in kuna da sani kaga wanda bai ji tsoron Allah ba ai shi a ci- shi ke cikin hatsari Kwarai da gaske.
afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihimul ard aw ya'tiyahum al'adhabu min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum 'ala takhawuf fa inna rabbakum la ra'ufur rahim Allahu akbar
da wannan dama waɗansu malamai suka ce da an ka ce inna ibrahim kana ummatan suka ce nan umma ba ana nufin ma shugaba ba suka ce shi kadai al'umma ake nufi da lokacin da ya yi fito na fito da al'umma sa shi kadai ne Allahu sai ya kira kanshi umma saboda shi yana riƙe da gaskiya karan kanshi a madadin al'umma al'umma yake waɗansu malamai sun tafi akan wannan Allahu akbar sai ce allazina amanu Mm.
waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin busu cuɗanya imanin su da zalunci ba shine nan shirka ko ko busu cuɗanya shi ba da kowane da shirka ma kuma busu cuɗanya shi ba da zalunci wanda bai kai shirka ba ya ce walam yabi su imanahum bi zulm sai ce ulaika lahumul amn waɗannan suke da aminci idan muka riba cikin tafsiri na Sheikh Abdulrahman Nasiruddin Sa'di Taysirul Karim Rahman fi tafsiri kalamil mannan karshen wannan aya yake cewa to da an ka ce ulaika lahumul amn ma'ana na in muka diba ma cikin balaga bai ce ula'ikal amnu lahum ba sai ce ula'ikal lahumul amnu duk mai imani shi kadai adda cikakken aminci Allahu akbar
ko ko kadai shi kadai ke da aminci irin aminci nami na shari'a na imani na natsuwa ina fata ana fahimta ta na'am sannan wa ula'ikal lahumul amnu wa muhtadun annan sune shiriyu anan abin da ke son na ce sadi sai ke cewa in baka cuɗanya imaninka da shirka ba to baka da tsoro irin wanda mushriki yake da shi shi yasa duk wanda yake shirka da Allah sai ka iska kullun cikin tsoro yake kwarai da gaske yau duk makaman turawa in ka duba kasar ingila akwai birnin london sai da suka sa mishi kyamara ina ganin miliyon ɗai ko miliyon biyu inna lillahi wa inna ilaihi- duk tsoro ne haba a karba kalla kyamara miliyon ɗai ko miliyon biyu don ina za a da wannan mutanen da ɗai za a ɗauka su kula da waɗannan kyamarorin malla ai aiki ne ina fata ana finta ta Ai.
kaga babu aminci gare su kullum suna cikin tsoron akai musu hari to shi yasa haka mutumin da bai yarda da Allah bai yarda da eh, wani Allah sai kaga da ya fito bakin kofar gidan shi ya karo da bakan mage sai kaji ya ce kai sai na kuma an an ga min me yake faruwa in ya ga kadangare sai ya koma gidan shi ya ce yau ko aiko shi akai ko aiko shi aka yi kai harkan nan da wani abu shi ne ba abin da zai gani a rayuwa ta bai masa mummunan fassara ba kuma bai cikin tsaro dalilin bai da imani Allahu akbar domin da yana da imani da wannan abin ba zai same shi ba dibi yadda ake kalubalen da ke fuskantar kasashen musulmai suke cikin amincinsu duk ana ta kisan mutane ana ta kaza amma mutane kamar ma ba kisan su ake yi ba Allahu akbar amma su da an kashe mutum guda kasashensu mediya kafafen yada labarai an yi kaza an yi kaza an yi kaza ana kashe musu mutum goma kamar an yi tashin kiyama faransa an kashe mata mutum ɗari da wani abu zamanin faransuwa holland gaba ɗaya ƙasar ta rikice amma munan ƙauyuka ake zuwa ana shafewa ana karkashewa amma kuma ba mu jigata ba irin yadda suke son su gamu to shi yasa sai sa'ad ya ce to in kana da in, in- in kana da imani kenan in baka shirka to kana da aminci to kuma in kana musulmi tunda ya ce bi zulmin walam yalbisu imanahum bi zulmin annakira fi siyaqin nafyi tufidu al-umum ko da irin zalunci daidai yadda kuma kana musulmi ba ka- kake kiyaye dokokin Allah daidai da kake samun natsuwa daidai yadda kake keta dokokin Allah daidai da kake samun rashin natsuwa Allahu akbar kaga ashe akwai al'asbabul hissiya waɗanda ba a gani shine idan ba ka tsoron Allah yana daga cikin dalilin da Allah yake saka cikin tsoro dalili kuma aya ta alkur'ani sanulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana kaga bi sababi kufrihim kenan sannan kuma bayan shirka kafirci idan kana da kafirci kana kafiri kana munafiki to kuma kana cikin tsoro al-asbab Allah ne da sanya maka wannan tsoron ba tare da sai an gani ba Haka.
dalili kuma ayoyin alqur'ani Allah yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru kaga alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa في في قلوبهم.
قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم أو تكرا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار Allahu akbar الذين كفروا كافرا نن وقذف في قلوبهم الرعب أشي كافر تينا سوى دان أدم يا زمان تو تكين مي تكين صورو حكا منافنتي شيما yana sa wa ɗan adam cikin tsoro kwarai da gaske da zarar mutum bai da imani to sai zama to muzabzab la ilaha ula'i wa la ilaha ula shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace ashihatan alaikum fa idza jaa al khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al maut fa idza dhahaba al khawf salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan ala al khair ulaika lam yu'minu fa ahbata Allah a'malahum wa kana dhalika ala Allah yasira Yahudawan da suka warware alkawari tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam munafikai Allah ya saka tsoro a cikin zukatansu babu natsuwa Allah ya ce wa raddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min siyasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allahu fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa kaga tsoro in dai kana ka, mutum na kafiri ko yana munafiki ko yana mushriki babu zancen aminci gare shi bil asbabil ma'nawiyya Allah yake sanya mishi wannan tsoron shi yasa tsoro babban makami ne ga alqur'ani yana ba mu labari da aka je yakin badar aina adadin kafirai ya rinka na musulmai ga su 300 da wani abu kafirai suna su dubu gashi kuma sun sun fito yaki su kuma musulmi sun tafi na so tare ayarin Qurayshawa su kwace shi an kwace dukiyar su su kuma yanzu Madina ta zamanto eh, da ita da Makka darul harb ba hutu dai da shirin yake ba to da shirin yaki ba babu makamai ya salam sai kuma ga kafirai sun fito da karfi adadin su yafi yawa Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi sai da yayi in ka dibi suratul anfal da suratul eh, ali imran Mhm.
nan Allah ya bayanin yakin badar yadda ya kasance Allahu akbar ayoyi suka bayyana duk a zahiri a zahiri duk abin da ke nuna za a ce nasara ta wajen kafirai yake
a zahiri gaba a da zahiri Allahu akbar dan Allah ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira Mhm.
kaga nan fi'atun shine akwai abin da ake kira uslubul ihtibak wajen malaman balaga Aina.
kamar abu bi- hudu ne sai a cire biyu sai a kawo biyu kai in ka zo sai ka kaddara biyu din da yace kar kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata sai ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah asalin shi fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun ay wa fi'atun ukhra kafiratun Mhm.
na fata an fince ni aina sai ce yarawnahum ko tarawnahum a wasu qira'o'i su waɗancan suna ganin waɗancan mithlaihim to su kafirai suna ganin sun lumka musulmi ai haka nan ne Mhm.
sannan kuma su musulmai sai Allah subhanahu wataala sa suna ganin kafirai kamar su haka ina fata an fahimce ni to nan sai akwai kuma wani matsala su kafirai dan sun ga musulmi sun fi musulmi fiye- fiye da biyu misali ko so biyu sun riɓanya su ai babu matsala tunda su sun fito adadin haka to su musulmai suna ganin su haka to amma kuma da aka shigo fagen yaƙi me yasa Allah ya yi wannan su kafirai suna ganin sun fi musulmi yawa kenan za su ƙare da su Shi nasara shi yasa suke cewa kada a yadda mu yi yawa Mhm.
su kuma muminai suna ganin kafirai sun riɓanya su sun riɓanya mu kafirai saboda su ji sauƙin kutsawa cikin fagen yaki da aka haɗu sai Allah ya nuna musu haƙiƙanin adadin shi yasa sai musulmai a wannan lokacin suka ga kafirai sun riɓanya su hikima kuma saboda su gane nasarar ba daga wajen su take ba kuma su ƙara samun kuzari da sun gansu a yadda suka san su a tun daga tsakiya, farko da sun samu rob sai su bar abu. amma da suka shiga shi kenan yanzu sun tabbatar da gaske sai suka ƙara ƙara ɗamarin Allahu yaƙi sai Allah ya ba da labarin wannan cikin suratul anfal iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum Allah ya ce walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wa inna Allaha lasami'un alim إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم كاجي أكوا الله da kanshi yake bar labarin da ya gwada maka su suna da yawa din lafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakin Allah sallam innahu alimun bi dhati sudur wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allah amran kana maf'ula wa ila Allah turja'u al Allahu umur akbar.
sannan kuma aka kawo shedan ya ƙara tunzura su sun fito don ji a ji da su a san sun yi kaza Allah ce wala takunu kallazina kharaju min diyarihim baqaran wa ri'a annas sun fito don girman kai kuma duniya ta ji su a kada musu abin kida a san da su don alfahari wai su duna an sabilillah kuma don su kanke mutane daga hanyar Allah wallahu bima ya'maluna muhit shedan yazo Allah ce wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum Allah ce falamma tara'at al-fi'atani nakasa ala aqibai wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab kaga wannan Allah ya nuna mana cewa ashe tsoro yana daga cikin makamin da yake taimaka ma kowace irin al'umma domin kafin a fara wannan yaki sai Allah ce idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum Aina.
fasabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ab kaga ashe tsoron nan ya taimaka ma masu imani to a yanzu su yanzu sun- sun karanta waɗannan soshin sun san alkur'ani gaskiya ne sai suka ɗauki saka tsoro ɗaya ne daga cikin makamansu na yaƙar mu
kenan kamar duk wannan dambar wadda ake an Eh.
ka lura Mhm.
galibi za ga akwai magana Eh.
sanya tsoro za a yi madalla kaza, za a yi kaza, za makami a yi ne kaza.
wanda da nan kamar ka san akwai tele akwai telecommand Aina.
wanda suke ce ma remote Eh.
to ai daga nesa ai an ka danna remote jirgin sama yanzu akwai mai aiki da remote Eh.
salula akwai mai aiki da remote misali ko mu ce tv Mm.
to yanzu su ma remote ɗinsu daga can shine tsoron sai su nuna maka a fina-finan su yanzu gashi nan kullum suka yi fina-finai sai su nuna mutum uku nasu sun zo sun wargaza ƙasa ɗaya mutum guda ma ake tura yaƙi wata ƙasa gaba ɗaya ya kare da ita haba a karamar kalla yanzu ƙasa mai sojoji da bataliya a tura kumando guda gaba ɗaya ya wace ƙasa ga muktada sadar ya sanya wata guda ana ta ja an kasa shiga ciki ga afghanistan sun je sun yaƙi shi da shekara ashirin kuma sun gudu sun batta ya salam zahi
wato wannan tsoron da ake nuna ba ba abin da za mu iya yi da mun motsa za a kare da mu babu abin da za mu iya motsawa makamin su ne wanda suke amfani da shi su ba mu tsoro ta kafafen yada labarai su ba mu tsoro ta fuskar fina-finai su ba mu tsoro ta fuskar ba da bayani su ba mu tsoro ta fuskar tarihi can da sun yi kaza sun yi kaza ai su ma abin da ma kake yi a gidanka ma suna ganin ka shi yasa kowa masa ga cikin tsoro yake to wannan makami ne na al-irhab shi yasa wani malami daga cikin malaman Libya malaman hadisi na kasar Libya ana kiran shi Siddiq Siddiq Bashir malami ne na hadisi kuma injiniya ne na haƙo man fetur yake cewa shi a fahimtarsa al-irhab bai dace a kira shi al-irhab ba domin al-irhab shine tsoratarwa da gaske ya kamata a sanya ma wannan abin suna ar-ruhabu domin wazani na fu'alu galibi a larabci yana zuwa akan wazani na rashin lafiya kaga as-su'alu da ainun ba da alhamza ba domin as-su'alu da alhamza tambaya Tambaya.
as-su'al da ainun tari ar-ru'afu haɓo az-zukamu
mura mura aina to ar-ruhabu ciyon tsoro don babu tsoron
Allahumma sallim ya rab amin ya Allahu ya rabbal alamin ciwon tsoro ne akwai ba tsoron ba islamophobia ai kirkiro shi akai ciwo ne a sa mutane tsoron musulunci da musulmai da addinin musulunci ina fata ana fahimta ta Aina.
da an ga musulmi sai a ce dan ta'adda alhali ko wannan ciwo ne suka sanya ma mutane domin idan aka kai harin in musulmi so ce dan ta'adda amma idan dan kasa so ne so ce a'a wani mahaukaci ne ya kubcike daga gidan mahaukata ya zo ya kai wannan harin alhali irin aikin duk iri To ɗaya kaga shi yasa wannan kalima ta 'yan ta'adda da kuma kalima ta jihadi da ake cewa jihadi a'a su ne suke nan suna sarrafa waɗannan kalmomin kuma suke fassara su a da- ma'anar da da suka suka ga dama domin jihadi kalma shine sawar kokarinka ko ta wuce fuska don addinin musulunci ya cika wa- ya ci gaba wajahidu bi amwalikum wa anfusikum tarbiyantar da ƴaƴan mu jihadi ne.
jihadi ne mm.
ko ba haka ba I know.
ciyar da iyalan mu jihadi ne ba wai dole ba sai dan ci a ɗauki makami a je a yi yaki sannan jihadi yana da sharuɗa da dokoki da dalilin da suke sa a yi shi sai sun cika waɗannan sharuɗan kuma babu mani tawafuru shurut wa intifa'ul mawani to ina waɗannan sharuɗan suka cika ina mawani din waɗanda sun tabbata babu su kafin a yi jihadi shi wanda ba ga jihadin ƙarshen tsawon lokacin ma ko larabci bai iya ba ko kuma ya iya larabci amma ma bai bai ma san alkur'ani ba bai san hadisan ba kawai da ta ga da- ta yi mai dama ne zai yi kuma wannan shine wakilin musulmi kuma shugaban musulmi wanda wato su suke taimaka mishi to kaga yana da kyau mu fahimci cewa mu da an musulmi masu aƙida ingantatta muna tare da Allah Allah yana tare da mu Mm.
bai dace a ce ba ciyon tsoro ya kama mu irin wanda su an faɗa mana ciyon su ne mu mu yarda su kama da shi a cikin kasashen mu ya zama to an mallake mu da tsoro Allahu akbar domin idan aka ji tsoro gudu ake yi na fata an fahimci ni da an ji tsoro kuma magana ta daga ta ƙari shi yasa da an ji tsoro makami bai aikin komai kaji akwai wani sha'ir ana kiransa tughara'i eh, abdullahi tughara'i to tughara'i sunan wani littafi na an sanya mashi suna tughara tughara asalin tughara udrarati shine wanda ya zo kololuwa shine tughara shauƙi ahmad shauƙi sha'ir na misra wanda ake kira amiru shu'ara yake cewa cikin hamaziya ta shi ba wannan hamaziya ta busiri ba yake cewa shi shauƙi nuzimat asamir rusuli fil lauhi fahiya sahifatun wasmu muhammadin tugharau nuzimat an tsara asamir rusul da asami da asma'u sunaye ake nufi jam'i da na isma nuzimat asamir rusul an tsara sunayen manzanni fa hiya sahifatun takarda ce gata yace to nuzimat asamir rusul fa hiya sahifatun wasmu muhammadin tuqara'u sunan manzo Allah sallallahu shine kololuwa to shi wannan tuqara wani littafi ne sai wani malami ya yi shi akan larabawa masu waƙe ba masu waƙa ba domin waƙe ba a sa abin kiɗa kuma ba a faɗin abubuwan da suke na alfasha sai ya haramta ko da waƙen ne sai ya zama ya dace da shari'a kowane sha'ir yana kallon wani abu sai ya yi littafi a kansa kamar yanzu misali za mu samu littafin alhamasiya littafi ne da tattaro sha'ir na larabawa masu nuna jarumta daga alhamasa ne kaga akwai alghazal wanda yake yabon sifofin mata misali al-aghradu sha'iriyya akwai ash-shaja'a misali wanda ke nuna jarumta shine alhamasa akwai kuma misali wanda zai zo alwasfu ash-shi'rul wasfi an gane ko akwai agradu sha'iriyya kafira jiddan jiddan to shi togara wadanda sai da zabi wadanda larabcin su yana da karfi to sai sa togara'i cikin sai sa mai suna abdullahi togara'i wanda kuma tarihi yana nuna cewa ina ganin ɗaya ne daga cikin jikokin abul aswad du'ali kamar shekara 100 zai kai kusan shekara 300 ko 400 tsakanin su da shi amma cikin tsatson shi ya fito abul aswad du'ali babban malamin lugha ne ga jikansa kuma togara'i ya shigo cikin togara'u togara'i yake cewa wa'adatun nasri amma littafin sai yanzu in kana son ka same shi da gaugawa tun da shi shi irin nasa shi tughra'i din abdullahi tughra'i an kebance shi ana kiran shi lamiyatul ajam lamiyatul ajam yawa akwai lamiyatul arab akwai lamiyatul ajam to ba mu sani ba shi gashi balarabi kuma an ce bai lamiyatul ajam ba sai ko saboda yalla ajam sun fi son ta kowane abu Allahu a'lam shi ko can lamiyatul arab lishamfari yake cewa cikin wannan kasida tashi mai karewa da lamun wa'adatun nasli an yuzha bi jawharihi walaisa ya'malu illa fi yadai batali wa'adatun nasli yace al'ada ce ta an-nasl nasl mashi ake nufi ba sai an ce ar-rumhu ba da nunun da sadun da lamun an-nasl tana nufin mashi yace to al'ada ta mashi wa'adatun nasli an yuzha bi jawharihi yuzha da ya'un da zayun da habba da alif mai mai kamar ya'un kenan an yuzha ana taƙama bi jauharihi da sinadarin da aka yi shi a yi mashi mai kyau a ce karfin da aka yi shi na asali ne kamar muhannad takobin da an kai da karfin kasar hindu ko ba haka ba amma tugara iya ce kash walaisa ya amalu illa fi yadai batali wannan mashin duk sinadarin da an kai shi bai da amfanin kuma ima ga hannun zarumi yake ba an hannun rago yake ya zan banza to shine kenan duk makamin da kake da shi a fagen yaƙi idan zuciyarka tana cikin tsoro to za ka yi watsar da wannan makamin ka yi gudu shi yasa ashe dole ana buƙatar tabbatar zuciya ana tabbatar digadigai shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi yadda za a yakin badar mi yake cewa yake cewa idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu an gane ko kaga Allah ya saya sun sun samu dan angaje dan bacci ko gengedi don su samu mi samu natsuwa kaga sun samu natsuwa su ko kafin rai sai ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an li yutahhirakum bi akai musu ruwa dan a tsarkake su an gane ko a'a ba nan ya tsaya ba wal yarbita ala qulubikum a daure zukatansu su tabbata zaman to safan wahid amma dalla ashe in babu wannan zuciyar daurarra domin an ce rabatul qalbi na nufin daurewar zuciya ba ana nufin kamar an sa igiya an daure zuciya ba a a zuciya ta samu jarumta ta tabbata rabata shine ka cije ka samu wato cijewa akan abu ko ba haka ba wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha ko ba haka ba an gane ko in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min al mu'minin wara nabu musa yawa to kenan nan ba ana nufin an sa igiya an daure zuciya ba a'a na ana nufin mutum ya samu jarumta da tabbata akan abu to kaga Allah ce walil birta ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah ya daure zukatan su kuma ya tabbatar da daga daggan su shi sai aka samu damar yakin to amma an ka samu ku tsoro ai daga ciki daga daga nan an ci ku yaki shi yasa yanzu wannan irhab suka dauki wannan salo suka ce makami ne wanda zai taimaka musu saboda su ruguza kasashen mu su nuna muna cewa duk yadda muka yi tunanin mu samu fita daga hannunsu ba za mu iya ba saboda sun kewaye mata kowace ko'ina amma ga cana nan sun yi mata mulkin mallaka yanzu tafi karfinsu ga indiya nan sun yi mata mulkin mallaka tafi karfinsu ga amerika ne ita ma ga america ingila ta yi mata mulkin mallaka kuma yanzu ta samu yancin kanta australia ingila ta yi mata mulkin mallaka ta samu yancin kanta canada a ingila ta yi mulkin ta ta samu yancin kanta duka asalin su reshi ne na asalin su na, na, na, na ingila to kuma ku larabawa da kuma 'yan afirka bagage ku ne kun ci gaba da zama karkashin su har ila yawmul qiyamati ga Allah na cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas shi yasa aka samu wani uh, marubuci a kasar America ana kiransa Fukuyama an gane ko sai wani littafi yana daga cikin wannan uslubin na saka tsoro a cikin zukatan al'umma sunansa nihayatut tarih
ma'ana nihayatut tarih inda mu fassara sai mu ce karshen tarihi ko ba karan bari to amma da english ya sanya mishi suna the end of the history and last man kenan la fin de l'histoire et le dernier homme wai ma'ana tarihin duniya mulki na duniya ya yi zama ga al'ummomi daban-daban su fir'auna su farisawa su rumawa daular musulunci a gabacin duniya daular musulunci a kasar andalus yammacin duniya musulmi sun yi mulki rasha ta zo ta yi mulki ingila ta yi mulki rasha ta zo ta yi america ta karba ya to daga america the end of the history an kai karshen tarihi mutum na america shi zai ci gaba jagorantar duniya har illa masha Allah and the last man kuma mutum na karshe wanda zai rike duniya shine mutumin america kaga wannan makami ne na sanya tsoro an gane ko Akan kalla- mu ko sai mu kare ta koyama aina dan Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanakin nan muna juya su tunda Allah ce na juya su to don haka duk wanda ya faɗi wannan magana mu ƙarya ce a wajen mu don alkur'ani shine zamu ƙara gudu mana hasken wannan ayar na'am wa tilkal ayyamu kwanaki nudawiluha muna jujjuya su bainan nas kankanin mutane ma'ana wato kamar eh, duniya ba ta zama akan hali daya mulki bai tabbata ga al'umma daya jagorancin duniya bai tabbata ga al'umma daya bai tabbata ga ƙasa daya bai bai tabbata ga yare daya an gane ko jagorancin kasa da min nudawilu ha daga dala ya dulu ne abin yana juyawa shi yasa aka kira wato daula saboda yanzu capital tana iya tashi daga wata kasa kaga daga Lagos zuwa mi zuwa Abuja yanzu kaga mulkin Afirka da Fir'auna shine babbar daula a Afirka yanzu kuma Egypt ba ita bace uwa a Afirka misali ko a duniya ma za a ita a wancan lokacin mulkin Fir'auna da cin manyan manyan mulkoki ina mulkin Fir'auna yanzu ya zan tarihi da Farisawa da Rumawa ne aka zo aka rinjayi rumawa farisa suka ɗauki jagorancin duniya daga baya rumawa suka ɗauka daga baya musulmi suka ɗauka musulmi suka mallaki duniya nudawilu habainan nasu dai a spain shekara 857 musulmi suna mulkin turai da yaren larabci kuma siyansu an ka karantar da turawa na yanzu ɗin da yaren larabci musulmi suna bacci mu gidajen musulmai da garuruwan su a yanzu nan suna nan a ƙasar spain Allahu Akbar.
gidan shugaban ƙasar musulmi kasrul hamra rubuta cikin google ka gani gidan shugaban ƙasar musulmi na wannan lokacin yana nan a yanzu Allahu akbar taron da ke cikin shi ko cikin white house babu irin shi Allahu akbar to yanzu gashi nan abubuwa suna canza don haka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ne ke juyawa duk yadda ka yi kokarin ka zaman tofawa har abada Allah ke kawo lokacin da abubuwa za su canza kuma ba wanda ya isa ya ce wai the, the end of the history and last man shikenan America ita ta gaba da jagoranta duniya wannan magana ƙarya ce ta saba ma alkur'ani mu ba mu yarda da ita ba wannan shine magana to
zancen abin da ya shahi sanya tsoro uh, to ina hanyoyin da za mu bi domin mu samu tabbatuwa da cin nasara To, a gurguje saboda lokacinmu ya fara karatuwa ko?
Mm.
Akwai abubuwan da ya kamata mu yi ƙoƙari mu sani cikin wannan tafiya.
aina Kamar bayan wannan kuma uh, nakan so a yi ɗauraya Mhm.
daga darsa tun daga farko farko har ya zuwa yanzu na kama da yake kusan wannan kusan shine darasinmu na ƙarshe insha Allah Eh.
Uh, wannan ɗan lokutan to bai mu yi bita kenan.
Eh, na.
To a gurguje bari mu kare wannan saboda akwai abu da ya kamata mu faɗa mai muhimmanci.
aina Shine cewa wannan ta'addancin da aka cewa terrorism terrorism Mm.
akwai tambayoyi da ya kamata duk mai hankali ya tsaya maka waɗannan tambayoyin. Na fata na fahimta ta.
aina tambaya ta farko me yasa kasashen mu dai ake samun yan ta'adda su kasashen su ba a samu me yasa yan tawayen kasashen su irin spain tana da 'yan tawaye colombia tana da 'yan tawaye ba a kiransu 'yan ta'adda sai a kasashenmu ya ake zancen 'yan ta'adda ba a zancen wake kera makami ya ba su ya ake zance 'yan ta'adda ba a tambayar wa yake ba su labaran da suke kai hare-hare ya ake zance 'yan ta'adda ba a zancen wa ke ba su suturar da suke sakawa irin ta sojoji ya ake zancen 'yan ta'adda ba a tambayar wa yake ba su kudaden da suke gudanar da ayyukansu ya ake zancen 'yan ta'adda ba a tambayar wa yake ba su abincin da suke ci duk waɗannan ababen don a kautar da hankalin musulmi in babu makami babu ɗan ta'adda in babu makami babu abinci babu ɗan ta'adda sannan tambayar da nake son in yi misali yani ta'addancin yani ake fassara shi tsakanin can da nan a shi kamar mu abinda mun ka ɗauka ta'addanci mu da an ka ɓata mu na ƙasashen mu su a 'yan ta'adda a wajen mu kuma hakikanin gaskiya haka ne mu kuma mu a 'yan ta'adda wajen su saboda wa mu ne ake son a yaƙe mu da wannan don amma mai kasashen matsa arzikin mu me ke nuna haka an tumci saddam da makaman nukiliya kuma su suna da makaman nukiliya to in makaman nukiliya ga san mu sun zan dan ta'adda shi in tuhuma ne ko tabbas akwai akwai to waye dan ta'addar kaddar ta ma yana da to kai in dai mutum in ya mallaki makamin nukiliya ke sa zan dan ta'adda to kuma yan ta'adda ne ai an wargaza iraki da sunan ta'addanci an wargaza libya da sunan yana taimaka ma yan ta'adda ne koko ita terrorist an fahimce ni to kaga wannan shine mu mu ake ruguza kasashen kuma ana ce wani yan ta'adda mu mu kai muku harbi a kasashen ku kan ana fahimta ta sannan ba kamar da ake amfani da su ko ke kera su kudin da ake kashi wani lokacin na yankin ku da ake kawo ana ba waɗannan mutane abincin kuke samun musu abinci kuku da hanyoyi ku ba su naku kuku ku ba su su je su sayo a kawo musu abinci in babu makami babu ta'addanci in babu abinci babu ta'addanci to kaga duka waɗannan abubuwa ne da musulmi za ga waɗansu ma waɗansu su waye ba sai ce yan ta'adda yan ta'adda kai babu yan ta'adda makiyan kasashen musulmai su ne yan ta'adda da suke kokarin wato ruguza muna kasashen mu an fahimce ni ko to da haka wannan shine abin da ya kamata a ce mutanen mu sun fahimta don haka sai a yi hattara sosai a yi hattara musamman 'yan bokonmu da sauran intellectual kinmu da ba su fahimci wannan yakin ba sai suna kokarin ma waɗanda ba san hawa ba san sauka ba suna tuhuma addinin su da kusuru suna nuna cewa musulmi su ne 'yan ta'adda waye waye wani jahili wani ya jahilci abin wani kuma ya san gaskiyar amma tuwon shi ke ciki shi yasa yake kokarin ya zan wato udwan ghairu nafi gaba da bata da amfani cikin al'umma domin yana kokarin ya ruguza al'umma sani to wannan shi ne abin da muke son mu ja hankalin mu game da qadiyya ta ta'addanci da tsoratarwa da yan ta'adda da waye wannan duk wasan kwaikwayo ne suke yi hakikatan babu yan ta'adda sai su waɗannan kasashen mafuta na farko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kasashen musulmi mutukabba mu ji tsoron Allah ba to don can samun mafita gare mu ba zai kuta su ba domin da tsoron Allah ne Allah yake sauka al'amuran waɗannan mutanen wanda ya ba su karfin da ilimin kirkiran da komai Allah ne in mun bi Allah muka ji tsoron Allah haqqa tuqatihi gurgudun ikon mu fattaqullaha mastata'tum Allah zai sanya mu mafita dan ya ce wa man yattaqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سنتي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين yace bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumjidukum rabbukum ai ana son taimakon Allah wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a da haka mafita dole abinda za mu sa gaba tsoron Allah mu kyautata alaka tsakankanin mu tsakanin mu junan mu ma'aurata mata da miji da da uba yan uwa da yan uwa ƙasa da ƙasa ƙasashen musulmi su daina ana amfani da wannan ƙasa don a yaki wannan ƙasa amfani da wannan ƙasa don a yaki wannan ƙasa wanda duka abubuwa ne wanda ya kamata a ce mun nisance shi bai dace mutum mutum na taimaka ma makiya ba suna ruguza ƙasashen mu domin an kare da wancan din kai ma gare kaza a hutta ce mustamirra wanda suke akanta wannan shine abin da muke kira zuwa ga abin nan in an tsoron Allah dai a takaice dai ya hada komai da komai ina fata an fahimce ni in dai ana neman mafita a sa tsoron Allah a bi dokokin da Allah ya ce a guma ga yadda za a yi a kawo maslaha cikin al'umma ba abin da zai ruguza al'umma ba haka ne na'am sai bita karshe ko to bita na darsan da muka yi.
girsan da muka yi gaba ɗaya to ina ganin dai ina ganin nau'i na khulasa khulasa to ina ganin mun yi karatu kusan ai takwas kan wannan maudu'i mun yi shimfiɗa a gidan rediyo na liberté ko Ainihin.
yawwa sannan kuma aka zo aka yi karatu na biyu da safe a ina ne aka yi radio amfani aka yi radiyo amfani shi ma kan waɗannan mas'aloli na duniyar musulmi ta yau kan sifofin jagora na gari da kuma sifofin al'umma eh, wadda ya kamata a ci ta zamta gari don a samu shugabanci na gari tsakanin shugaba da kuma eh, talakansa Eh, sannan kuma aka ci gaba da wannan maudu'i aka yi a ina ganin a masallacin imam malik Ainihin.
eh, kafafen yada labarai da tasirin da ake yi a cikinsu don saboda a ruguza eh, kasashenmu sannan muka yi karatu a wani masallaci masallacin tawalala eh, kafin wannan masallaci akwai masallaci da muka yi karatu da daddare can a wata unguwa masallacin kwaftaro yawwa kwaftaro kenan mun yi karatu kan nukata guda uku abubuwa guda uku wanda da su ne ake auna cin nasara da rashin na- cin nasara kenan in muka gaba mu ci nasara ba da wannan za mu hankalta mu ga mi mi yasa muna kokarin tunkarar waɗannan makiyan namu kuma ba ma cin nasara muka faɗi ababe guda uku da mailmita suka faɗa a kalli niyya ta wanda yake yin aiki a kalli ilimin shi cikin wannan aikin da aka bashi aiki a cikinsa sannan a kalli halin da yake ciki hali ne wanda zai taimaka ko ba zai eh, taimaka ba Eh, sannan an yi karatu kan maudu'i na eh, abubuwan da ke eh, ruguza al'umma Eh, mun yi karatu a masallacin wancan na tawalala mun ka faɗi ababe eh, guda uku da ake bi eh, waɗanda ake ruguza al'umma mun yi bayanin su shine eh, ƙin biyayya a- sa kowa bai kamar dai biyayya dai ta kau cikin al'umma sannan kuma a wa- kamar rena ma- masu karantarwa ko na addini da wanda ba su ba sannan kuma um, na ukun eh, shine a sanya Bata usra.
wato usra bata alaka ta auratayya eh, wannan yana daga cikin abin da ake bi a ruza malam a Sannan- gurguje gurguje yanzu Eh.
kusan lokuta ya kusan kawo kashe na'am kaga dai halin kasanmu da take ciki a yanzu na'am me za mu iya gaya mutane wajen gyara halaye wajen addu'o'i da sauransu to eh, na farko dai eh, abin da za mu kira zuwa ga tunda an ce Nijar 99% musulmi ne Aina.
kenan eh, abin da ya kamata mu fahimta karkashin wannan mu koma ma Allah subhanahu wata'ala shine mafitan mu ta farko wallahi in Allah bai kamu na mafita ba ba wanda isa ya kamu na mafita inna Allah wato in yansurkum Allah fala ghaliba lakum sannan eh, abu na biyu ce ce ku ce bai yi sai an shiga cikin aiki ga dangada domin ita ƙasa al'umma ce ke haɗawa ta yi ta cikin al- al'umman nan akwai jami'in tsaro cikin al'umman nan akwai masani na lafiya akwai eh, mai ba da labarai akwai malami mai wa'azi akwai kaza akwai kaza kenan gaba ɗaya ne za mu taru mu taimaka mu juna Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu taimaki juna akan aiki na da'a da tsoron Allah kan mu taimaka mu juna wajen al-ithmu zunubi wal 'udwan da ketare iyaka wannan ka'ida ce ta sociology wadda Allah ya bayar duk duniya ba wata ka'ida da ta kai ta cikin ilimin sociology domin idan aka yi ta za a yi zaman lafiya Allahu akbar kuma al'umma za ta ci gaba kwarai da gaske kada wani yarda ma'ana abinda zan ce malamana a gurguje na'am ka zamanto wato al'insan as-salih fi mujtama'i wannan siyasa ta turai da ta musulunci ta bambanta a wajen turawa suna son a samu al-muwatin as-salih shi musulunci ya ce a'a a samu al-insan as-salih to me bambancin tsakanin al-muwatin as-salih da kuma al'insan al-insan as-salih in an ka ce almuwatin as-salih a samu ɗan ƙasa nagari ma'ana su ɗan ƙasarsu ya kyautata ma ƙasar shi in yana so ya ruguza ƙasar wani shi kuma musulunci ya ce a'a al-insanu salih ka zan nagari ko a ƙasar ka ko a ƙasar wani Allahu akbar Allahu akbar kenan idan muka zama to gaba mai amfani cikin al'umma kowa ya zan gaba mai amfani mun ci nasara me za mu ce ga malamai masu hutuba da malamai masu da'awa malamai masu khutba da da'awa na farko kakka yi bayanin abin da baka da sani a kansa domin kana magana ne da sunan musulunci da musulmai kakka zamanto kuma za a yi amfani da kai don cimma burin wani ka yi matsayin kan ka faɗi abin da Allah ya ce ne da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wai ka zo ne dan ka zamanto dan amshin shatar wani ba an gane ko na uku addu'o'i da ake yi kunutul annawazil mun sani cikin sunna an karantar da shi ana yin shi bayan kowace sallah ne ba sai bayan sallar asuba ba wanda alqunut wannan da ake yi wannan a sallar asuba kullun wanda malamai sun nuna cewa akwai hadisin ya zo da cikin riwayoyi daban-daban amma hadisi ne da'ifi amma da shi ga qunutun nawazil shine inganta wanda manzo Allah sallallahu ya kasance yana yin shi kuma ana yin shi a bayan kowace sallah ta farilla jamhur sun tafi cewa ana yin shi ne bayan an dauka ko daga ruku'i amma waɗansu malamai suna ganin ya halatta wasu nasoshi suna ana iya yi ko dai kafin a ta yi ruku'i ko an dawo amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi bayan ya dauka ko daga ruku'i da mutum dibacin sahih bukhari zai ga wato wannan babi da haka a tashi tsaye da addu'o'i mun abinda muke so kasar mu ta ci gaba mu ba mu san gaibi ba mu ce ga daidai ba daidai ba wala ba mu sani ba amma mu abinda muke roƙon Allah Allah ya zaɓan muna abinda shine mafi alkhairi a duniyar mu da lahirar mu wannan shine abinda zamu kira kuma kowa ya kwantar da hankalinsa ya koma ma Allah tura wanda muke cewa su kawo mana solution in Allah bai saboda babu wanda zai kawo mana solution dalili kuma su kansu suna can cikin yakin rashin ma da ake ganin misali tana iya kawo tallafi da wani gudunmuwa ita ma yanzu tana can tana yaki da Ukraine sannan kuma su American da Turai din suna tabbata makamai su ba ba zaman lafiya suke ba kenan har yanzu ma da muke ganin muna cikin halin ɗarɗar ko kasashen suna cikin matsala su da addaru ba sun fi zama cikin tashi hankali don su suka ɗauke ta wani abu mu idan muka samu zaman lafiya muka ci abinci muka samu muka yi sallah muka yi da'awa fatan ɗaya muka yi mu cika da imani su ke son su taura su tara ta ninkin ba ninkin su jagoranci tattalin arzikin duniya sun tara sun tara amma da yake in babu imani ba a samun natsuwa gashi nan su ke rike da duniya kuma sun fi mutuwa a kanta me za ku ce ga masu hannu da shuni 'yan kasuwa halin da ake ciki ababai sun yi tsada alhali kuma kayayyakin na da ne ba ma kawo sabbi ba eh haka shi wannan shi ma kada su zamanto dama mun ce mutum ya zamanto uduwun nafi'a gaba mai amfani kada ka zamanto kamar yanzu kama muna ta cewa Allah ya kawo sauki amma gashi su 'yan kasuwan suna son su azabtar da ma al'umma hanya ce kai yanzu idan baka tausaya ma dan uwanka ba yana cikin tsanani to kuma wani lokaci zaka tausaya mishi irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama wannan ya kamata yan kaso mu duk irin wannan halin ya samu abinci ya riban ya ribi ribi ribi ribi matsala ne kenan babu tausayin ina tausayin yake ina jinkan ina fatan ci gaban kasar sannan su kansu talakawa muna kira zuwa gare su kakka dora ma kanka abin da Allah bai dora maka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha akar maka Allah abin da ke so in ce anan Niger muna noma hatsi aina muna noman dawa muna noma wake ko ba haka nan bane da sauran abubuwa sai dan Niger muna noman shinkafa shinkafar da muke noma nan yankin Tilbiri da sauran yankuna ba ta isar da kashi biyu cikin ɗari kamar yan Niger shinkafar da ake noma ba za ta wadatar da wadatar da kashi biyu cikin ɗari na yan Niger ko ba haka nan bane amma hatsi su ne abincinmu mun fi shekara ɗari muna cin hatsi to kai dan Niger kana ganin ana liƙe iyaka da wani wuri kuma ka ce kai ka rantsi sai ka ci shinkafa akar maka Allahu saboda Allah nan ma shi ma talakan ya kamata shi maka ne wa'azi to dan haka a nemo shinkafa ba lokacin ta bane yanzu hacin halatta ne a ci shinkafa amma yanzu a nemo haci a nemo masara malam ayi surhe ayi gari a nemo garin kwaki a ajiye har ga abin da hali zai basuwa Allah bai ci ba dole sai an ci cinkafa daga Thailand mai son cin cinkafar Thailand yanzu fa ta yi wuya matanmu ku rufa mana asiri da 'ya'yanmu in hukunka ce za a ci cinkafa nan babu tawa sai dai ku tai Thailand ha Malam yau an kawo sabon gwamna a jihar da magaram. Da za a baka dama kai mishi nasiha me za ka ce da shi?
A'a nasiha ihfazillaha yahfazka ka kiyaye dokokin Allah Allah zai tsare ka wallahi in baka bi dokokin Allah ba dan abinda muke kira munan kasan Afirka da an ba mutum matsayi sai a zo ana mishi barka barka da arziki barka da arziki shi kuma ba lokacin barka bane kayi ka kare lafiya lokacin nan za a zo a yi maka barka Allahu akbar na biyu kuma ayi hattara da yan shammiya domin da yawan mutane za su rinka zuwa su kai kyaututtuka su nuna girma da wani abu maslaha kansu ce take kai su ba ta al'umma ba na uku kuma a bi al'amura a hankali domin gaugawa tana sa ba a gane inda al'amura suka sama gaba na uku shi tashi tsaye da addu'a al'umma kuma ta taya shi da addu'a Allah ya sa wannan abin ya zan alkhairi gare shi ya zan alkhairi ga wannan jama'a da take cikin wannan jiha kuma ya zamanto alkhairi ga ƙasa kuma ga al'ummar musulmi gaba daya.
Malam ana nuna mana abin da ya mana saura kwata-kwata minti biyar.
Na'am.
Ko akwai wani abin da ban tambaya ba?
A to shi dai yanzu abin da za mu ce dai game da daura da aka gabatas Aina.
da karatuttuka da aka gabatas waɗansu 'yan uwa da dama ba su samu labari ba ko kuma ba su samu damar zuwa ba.
Mm.
A tattara waɗannan karatuttukan.
Aina.
a yi program a gidajen rediyo ku yi ma 'yan uwa bayanin kowane gidan rediyo ga lokacin da zai sa waɗannan karatuttuka Mm.
ga lokacin da za a bi su kaga idan aka kai su ko ina mun yi karatuttuka sun kai ga daura kusan karatu bakwai aka yi a cikin littafin aqidatul tahawiyya sannan kuma ga wannan karatu na duniyar musulmi a yau ya kai kusan karatu guda takwas ko an yi karatu takwas kaji kusan darasi kenan sha biyar aka samu aka yi kuma gobe ma ina tunanin insha Allahu ta'ala za mu je garin mata mai in Allah ya kaddara Insha muna Allah.
cikin program da yau mu gani can ma tana yau a samu karatu ɗai ko biyu ko abin da ya kama Eh, da haka daga nan kuma insha Allahu ta'ala mu za mu shirya mu koma za mu je insha Allahu can ma garin jihar Maradi bi idnillahi ta'ala tunda mun yi daura a tawa yanzu ga munan da magaram za mu koma Maradi insha Allahu ta'ala can ma a je a gabatar da abin da Allah ya hore muna Sai mu ce astaudi Allah dinakum wa amanatakum amin ya rabbal wa alamin khawatima amalakum.
amin kuma muna Sai ku neman zama uzuri a mana da- matsayin mu na ɗalibai Na'am.
a matsayin mu na ɗalibai ba mu cewa duk abin da muka faɗa daidai ne dan adam yana yin daidai yana yin kuskure Ya Rabb.
inda muka yi daidai Allah ya karba muna Amin.
inda muka yi kuskure ko da bayan mun tafi ne daga baya bayyana kuskure ne muna shirye mu karba ba ma asumai muke ba Allahu akbar.
Da haka wannan dole mu gaya maka mu gaskiya
Malam sai a kammala mana da addu'a insha Allah.
to mu yi salati ga manzon tsira Allah Allahumma Muhammad salli sallallahu alaihi wasallam Allahumma ala Muhammad.
salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Amin.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين